muna nan a cikin sutul bakara mun kwana aya na talatin da uku za mu tashi aya na talatin da uku haka da muka Allah bismillah fatiha wa salatul fatiha
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلى الله وعمر يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا كذب في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون har yau Allah yana magana da bani Isra'il tun can baya da yake cewa ya bani Isra'il azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ni'imomin da Allah ya masu da irin mutuncin da suka yi ta yi bayan Allah ya masu ni'ima Allah ce yayin da muka rike alkawarin ku kunna muka ce la tasfikuna dima'akum kar ku zabda jininku turiquna bi qatli ba'dikum ba'lan ku zubar da jini a banza sashin ku ya kashe sashi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kar ku fitar da kanunku daga gidajenku ay la yukhrijу ba'dukum ba'lan min darihi kar sashin ku zalunci sashi fitar da shi a gidansa thumma qarartum abintum zalika al-misa sannan kuka yi kirari kuka karbi wannan alkawari wa antum tashhadun ku kuna masu shaida ala anfusikum bisa kanunku ثم أنتم يا هؤلاء سننكو وننن لو كدوكي الكوري kuka canza alkawari kuka warware taqtuluna anfusakum kuna kashe kanun yaqtulu ba'dukum ba'lan sashin kuna kasa sashi wa tukhrijuna kuna fitar da fariqan wasu yanki minkun daga cikin ku min diyarihim daga gidajen su tazaharuna fi irgamu tayi fil asl fi zai asalin sa tazaharuna ne aka yi rigamin ta yi daya cikin zuwaji ta zaharuna wa fi kirafin mitabibi ta zaharuna ala hafiya ta ta'awanuna kuna taimaka ma juna alaihim akan su bil ismi da sabo bil ma'asiya wal udwani da shishigi wa in ya'tukum usara idan kamun musun zo muku fi kirafin asra tabduhum zai kufan sosu وفي قراءة تفادوهم تنقذونهم ذاك سيرا دسو قداما دسو من الأسل لك كامو بالمال دكولي أو غيره وهو مما أهل إلينا لك سيئا من أكا مسأل قولي وهو إنشان yin haka da kuke yi muharraman alaikum an haramta muku ihrajihum bidan da su muttasilin bi qawlihi wa tukhrijuna wal jumlatu bainahuma itiranu ay kama hurma zalika al-afida kamar yadda aka haramta wannan fansa wa kana al-quraizatu khalafu al-awsa wan nadir al-hadraj quraiza wato banu quraiza sun yarjejeniya da aus nadir kuma sun yi da hadraj wa kana kullu fariqin kuni yanki ya zamo yuqatuna yana yaki ma hula ba yi tare da abokin rantsuwan sa wai farbe yana rushe diyaran gidajensu wai farjom yana fitar da su wai la ufiru idan an kama su fadawhum sai su fanshe su wa kanu idza su'ilu an tambaye su lima tuqatilunahum me yasa kuke yakin su tabdunahum ku fanshe su qalu sai su umirna bil fida fa yuqalu sai a ce ba lima tuqatilunahum fa yaquluna sai su ce haya dan kunya an ta sai zakula bauna wato wannan Allah yana tunatar da Yahudawa da irin mummunan ɗabi'a ta wannan a cikin Madina akwai Ausu akwai Hazraj Ausu da Hazraj su ne zaunannun wannan gari na Madina da Banu Qurayza da Banu Dalir su kuma waɗannan Yahudawa ne to Ausu da Hazraj din nan su suke zaune a Madina amma ba su da littafi su ko Banu Qurayza da Banu Dalir ahlul kitabi ne sukan ce masu suna ce ma autu da hazrat don ran da annabin ƙarshen zamani ya bayyana to za mu yaƙe ku mu karkashe ku kagaran banza to su banu ƙwarela da banu daliri yahuda wannan ƙabila ne guda biyu daga yahudu daga sham suka yi hijira suka zo madina dalilin zuwan su madina sun karanta a taura cewa annabin ƙarshen zamani zai sauka a wannan gari za a haife shi a makka amma zai hijira ya zo madina sai suka hijira suka zauna madina suna sauraron zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zauna a madina na suka yi tsawon lokaci har ran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a makka ya bayyana a makka su waɗannan mutanen garin da autu da hazrai kullum ana bata masa rai cewa ku jahilan banza in annabin karshe ya bayyana za mu kakkashe ku za mu yage ku rannan sai suka zo makka da suka zo makka lokacin ana tare mutane duk wanda ya zo makka zai gana da annabi zai ce karɓi da shi ma hukunci ne shi kuma annabi a lokacin in an zo haji in ya ga kabilu haka sai zauna wajen su ya ce ba kwa zauna mai fira ba idan aka zauna aka yi fira sai ce to ni fa annabin Allah ne ko za ku taimake ni ku isar da sakon Allah a garin ku to aka yi sa'a su waɗannan ausu da halwaj sai suka zo makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waya sai gan su sai zauna kusa da su kuma mutane ina ne suka ce ai mutanen Yasriba ne Yasriba ne ya ce sannan ku kun zo lafiya lafiya so kama magana ne sai ce to ni fa ni ne Muhammadu Rasulullahi ni ne annabin da Allah ya aiko a ƙarshen zamani ba kwa taimake ne ba in yi sanda sakon Allah sai suka fara majuna rada suka ce a abin nan ba da yahuda wanda yake gaya mana ba dama suna cewa lokacin shi yayi wata kila lokacin mai maza mu riga su in suka riga mu to za mu ci gane mu sai mutum biyar suka musulunta sai suka koma madina suna ba junan su labari ai abin nan mun gan shi ga abin da yake ga irin abin da yake aiko wannan abu mai kyau ne wannan abu mai kyau ne har baɗi suna watsa musulunci kaɗan kaɗan da baɗi dawo sai suka zo su goma sha ɗaya da wancan mutum biyar da wasu mutum shida sai duk suka musulunta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka koma Madina kame a ce haka dai musulunci ya watsu a garin Madina shi kuma ausu ga banu kurai da banu zuri yahudawa da suka cewa Allah ba shi bane ai ba wannan annabin bane to a al'adar larabawa idan kabila da kabila suna gaba da juna sai su dubi wani kabilan da wasu suke gaba da juna sai wannan ya haɗa kai da abokin gaban wannan wannan ya haɗa kai da abokin gaban wannan banu quraiza da banu nadir sun zo madina sun samu ausu da hazara ausu da hazara akwai gaba banu quraiza da banu nadir akwai gaba to ausu da hazara sai suka ce mu haɗa kai duk wanda ya taba ko ya taba mu banu qurayza da hazrat suka ce mu hada kai duk wanda ya taba ku ya taba mu to yau ga musulunci ya bayyana waɗancan da suke da abokan gaba yau duk sun shiga musulunci to so kuma waɗancan da suke abokan gaba mataimakan su sun shiga musulunci to a lokacin da aka zo a taura ya hana su kar su yi fada to suka kulla cewa za mu yarjejeniya kai wani in an taba ka mu taimake ka kai wani an taba ka mu taimake ka alhali a taura ya hana su to idan rigima ya samu ɗaya daga ciki zai mara ma abokin gabansa shi ba yahudan sai mara ma abokin gabansa balarabe sai kuma waɗannan su shiga faɗa sai su kashe juna a ciki idan sun kashe juna sai kuma su fanso su me yasa ku je haka ku dinga kashe juna a'a ai mu ai Allah ya hana ku sha'atu ai in ba mu yi yakin ba waɗanda muka yarjejeniya da su za su kunyata to me yasa kuma kuke fanso su in an kama an to ai kuma an an umurce mu shine Allah yake ce musu to yau na ji maganar banza an hana ku yaki ba ku bari ba an ce ku yi fansa kun yi fansa a batu ne nuna bali kitabi ta turo ne bali kun amince da fansa amma kun butulce ma rashin yaƙi to shine Allah yake faɗin munanan halayensu shine Allah yake faɗi za su usuru in an kame su fadahu sai su banshe su wa kano sun kasance idza su ilu idan an tambaye su lima tuqatilunahum me yasa kuke yaki da su ta dunan ku fanso su qalu sai su ce umirna bil fida'i an hore mu da fansa fa yuqalu sai a ce fa lima tuqatiluna me yasa kuke yaki da su bayan Allah ya hana ku fa yaqulun sai su ce haya muna jin kunya ne an tastazilla khulafa'una kada abokan mu su samu kaskanci qala ta'ala Allah ta'ala ya ce afatuminuna bi ba'lil kitabi yanzu kuwa ba da gaskiya da sashin abin da littafi ya horo huwa bida'u shine fansa wa takburuna ku butulce bi ba'alin da sashi wa huwa shine tarkul qatl barin kisan wa ikhraj da fitarwa wala muzahamar da taimakon juna fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum min sakamakon wanda yake aikata irin wannan daga cikin ku Allah ya ce sakamakonsa bai zama komai ba illa khizyun sai kunyata hawanin wulakanci da zillin da kaskanci fil hayati duniya a rayuwar duniya wa karhazu da qatli quraiza sun ji kunya da kisan bani quraiza wa nafi daliri da kore bani daliri zuwa sham wa zarbil jizyati da hada da sanya kudin haraji a kansu to Allah daga baya ya kunyata bani quraiza da bani daliri don annabi da yazo Sautu da Hazrat sun musulunta ya kira banu kurayra da banu najira ce ko ahlul kitabi alqur'ani bai Allah bai hore ni in yaki da ku ba ku zo ku zauna lakum dinukum wa dini ku rike addinu ni ma in rike addini na kar ku taba ni kan taba ku duk wanda ya taba ku in dai ba ku taba ni ba ba ruwana da shi ni ma kar ku taba ni aka zauna haka sai suka warware da kawari ya suka yi warware da kawari da annabi ya ta samun galba a gari duk gari suka musulunta suka ci gaba sai banu qurayza din suka shirya ma annabi makirci har suka koma suka je suka je suka samu mutanen maka suka ce a hada kai mu zo ku zo gaba ɗaya a yaƙi manzon Allah a kashe shi to wannan sune aka yi gazotul ahzab aka yi gazotul ahzab na gayyan nan gaba ɗaya Allah ya watsa gayyan kafirai wajen mutum dubu goma sha biyu munafikai da su suka hada kai suna ganin kamar annabi zai ji kunya Allah ya kore kafirai sai manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo gida har ya dawo gida ya cire riga sai Allah ya ce a gaya masa mala'iku suna nan ba su cire kayan fada ba kai ya zaka cire mala'iku ba su cire kayan fada ba kai ya zaka cire saboda haka annabi ya fito ce duk wanda ya bada gaskiya da Allah da manzon Allah to kar yayi sallar la'asar sai ya kai sai ya kai anguwan banu quraiza to sannan suka tashi annabi ya kewaye gidajen su ya tsare su aka kakkashe su baki daya su ko da nan banzan zari da aka kore su zamanin sai na Umar to shine Allah subhanahu wataala ya ce su aikin hudawa kullun aikin kaskanci gashi nan wadrubal alaihim musallat wal maskanatu ba'u bi galabi min Allah to aka kore su daga Madina gaba daya Allah ce na duniya kenan sannan wa yawmal qiyamati ranar kiyama yuradduna za a maishe su ila ashaddil azab zuwa mafi tsananin azaba wa mallahu bi gafilin Allah baya rafkana amma ya'malu daga abin da suke aikatawa bil ya'i wat ta'i
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تكذبون وقالوا قلوبنا غلق بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أولئك الذين اشتروا ضلالة ونجانا كسو يهود النصول وأن تكسوا بتا بالآخرة الدنيا للآخرة صحيحة الدنيا بالآخرة بأن آثروا سكذا بيت عليها كنتا فلا يخفف عنهم العذاب با سوكي مس عذابا ولا هم ينصرون با تيمكا مس يمنعون منه ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بي أن موسى لتافع التوراة وقفينا من بعده بالرسل من بيد من ذني بايانسا atba'nahum rasulan fi asali rasulin manzo bayan manzo wa ataina mun ba isa ibn maryam al bayyinat hujjoji ka ihya al mauta wa ibrahim akmahi wal abras wato Allah ya aiko annabawa za a tara manzanni a zamani guda ɗaya a wani kaulin a wani kaulin ana tara su domin annabi zakariya da yahaya sun zamo mursalai ne a zamani guda dawud da suleiman sun zamo mursalai ne a zamani guda to su yahudawan nan an yi ruwayan cewa sun kashe annabawa saba'in a rana ɗaya annabawa saba'in sun kashe to al'adan ubangiji ya ba annabi musa a taura tsakanin musa har zuwa kan annabi isa duk annabin da ya zo yakan yi aiki da attaura ne ba da wani da attaura ne daga zuwa annabi isa kuma aka ba shi linjila duk wanda ya zo yana aiki da linjila ne har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to haka dai abin yake Allah ya ce to mun biyar da mun ba isa hujjoji wa ayyana muka karfafe shi bi ruhil qudus da ran sarki min ila fatil mawsuf ila sifati ayy ruhil muqaddasa shine jibril لدغارته saboda tsarkin sa yasiru ma'ahu haisu sara yana tafiya tare da annabi Isa duk inda yake malaika Jibril na tare da shi lam tastaqimu ba ku daidaitu kun bi gaskiya ba afa kullama ja'akum rasulun shin kowani yayi wani wanzo ya zo muku bima la tahawa anfusukum da abin da ranku bai so min alhaqi na gaskiya istakbartum sai ku girman kai takabbartum an ittibai jawabu kullama وهو محل الاستبغاء محل لنا neman shin Allah yana tambayar su ko haka kuke kun zama daban da kowa in dai an kawo muku gaskiya in bai dace da ra'ayin kuma zai ku ce ba kwa so wal muradu abin nufi da wannan tambaya a tawbihu zargi wa fariqan wasu yanki daga cikin annabawa kazzabtum kun qaryata kaman Isa wa fariqan wadansu yanki taktuluna kuna kisan su al mudari al hikayati al hal al mali ya kawo shi akan mulari'i kuna kisa alhali kun kashe qataltum ka zakariya kun kashe annabi zakariya wa yahaya da yahaya wa qalu suka ce lin nabi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nam qulubuna qulub ai mu zuciyoyin mu akwai murafi wato wai ba sa jin abin da annabi yake faɗa ai mughashatun bi aqdiyatin fala ta ima taqul ba ta kiyaye abin da kake faɗa to kaga irin aikin su kenan sun ga sun kashe Yahaya sun samu nasara sun kashe Isa sun samu nasara to haka ma suka so su yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka je suka samu nama akuya suka sa guba suka gyara saboda tambayin da suka yi shin wai Annabi Muhammadu me yafi so ne a cikin nama aka ce yana son karbata suka samu karbata suka gyara suka gyara suka sa mata guba kasashiya wanda tun mai son nama ya gani zai ci aka zo aka gaya wa aka ajiye ma annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa yana daukan nama zai kai baki sai nama yana cewa ya rasulullah ka ajiye ni akwai so akwai guba ka ajiye ni akwai guba ko ajiye ni akwai guba to aikin su kenan na yahudawa haka ya haka sai manzo Allah ya ce a kira su na gama ku da Allah ku yi mani gaskiya shin naman na akwai guba ko babu suka ce akwai guba yace don me kuka sa mu ya ce an kai annabi ne ba zai cuce ka ba in kai makareci ne mu huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni annabi ne kuma nama ta gaya mini ta gaya mini amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ƙarshen zamanin yana cewa har yau ina jin motsin wannan guba da naci har zuwa ƙarshen rayuwarsa to kaga shine sai Allah ya ce taktuluna nabi da kuna kashe annabawa sun so su kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa qulubuna ghulab na balla anahum Allah Allah ya la'ance su ne abu adahun in kaji an ce Allah ya la'anci mutum ya nisanta shi ga barin rahamarsa kenan wa khazalahu ya tabbata su an yaqbuli ga barin karba da kubrin da kabirin su wa laysa aduma qabulihi illa halalin bi qulubihim rashin karban sunnan ba wani ba wani kafa ne a cikin zuciyarsu ba wa qalilan kankani ne ma kwarai umini da suke ba da gaskiya ma za'idatul litakilil qibla ai imanu imanin su dalilin kankani ne jiddan kwarai
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قولهم يقولون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكاذبين بئس مجرى به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وقيل أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب لا غضب وللكافرين عذاب مهين
نعم ولما جاءهم كتاب من عند الله yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah shine alqur'ani musaddiqun lima ma'ahum bi gaskata abin da yake tare da suna alqur'ani at-taura huwa alqur'an shine alqur'ani wa kanu min qablu sun zamo gabanin zuwansa yastabtihuna suna neman budi yantasiruna ala alladhina kafaru in sun je yaki kafirai suna neman taimako alqur'ani ba tare da sun ga alqur'anin ba ake ba san shi ba har suna cewa yaquluna allahumma surna alaihim bin nabiyyi al-mab'uth akhir zaman sukan ce Allah taimake mu akan abokan gaba da alfarman annabin da zai zuwa ƙarshen zamani falamma ja'ahum ma arafu yayin da abinda suka sani na gaskiyan nan yazo musu wa huwa bi'isatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shine aikan annabi kafaru bihi suka kafirce ma annabi hasadan don hasada wa khawfan don tsoro ala riyasati bisa shugabanci a daca su ne shugabanni su ne ahlul kitabi duk abin da ya tashi sai a je a tambaye su yau ga annabi ya bayyana idan annabi Muhammad ya zo kuma ai komai ya baci gare su to suka ji tsoro hasada ga annabi suka ce ba shine ba wa jawabu lamma al-ula sallallahu alaihi jawabu saniya Allah ce to fa la'anatullahi alal kafirin la'anar Allah ya tabbata akan kafirai domin sun ki abin da suka sani suka mutunci bi zaman tarabi ya musan yayi muni abin da suka sayar makanun su ay khadha min as-sawabi wama nakiratun bi ma'ana shay'an tamyizun li fa'ilin bi isa li fa'il bi isa wal mahsus bi dhammi wanda aka zarta aka kebance da zargin an yakburu ay kafircin su yayi muni بما أنزل الله دا أبن الله يسوكر من دا أبن الله يسوكر دا قال القرآن بغيا مفعول له أي مفعول له ليكبر أي حسد أنه حسد أن ينزل الله تعالى الله يا سوكر بالتعبيب والتجديد أن ينزل كو ينزل من فله لك فللنسى الوعي وعي على من يشاء بسا وان يسولي رسالتك منزو من عباده لك بايسا fa ba'u suka koma bi galabin da wani irin fushi in ka ji alkurani ya kawo na kira bi galabin wani irin fushi wanda bai da gaba min Allah daga Allah bi kubrin da kafircin su bi manzala da abin da ya sauka wa tankiru din nan lit azimi da aka ce bi galabin ala galabin akan wani fushin ba tun ga fushin da Allah ya yi da su lokacin da Allah ya ni'imtar da su suka yi ta musaya rashin gode ma Allah yau kuma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ce ba shi ne ba bayan sun san shi har suna neman taimako da sunansa Allah ce ga wancan fushin ga wannan fushin kuma min qabli can gaba bitali'i tawrat sun toza ta at-taura wal qabri bi isa sun kafirce da isa walil kafirin azabun azaba ya tabbata ga kafirai muhinun zu ihanatin ma abokin walaganci wa idza qila lahum
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قول إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الإبل من بعده وأنتم ظالمون
نعم Nam, wa idza qila lahum in an ce masu aminu ku ba da gaskiya bima anzalallah da abin da Allah ya saukar shine alqur'ani wa ghayruhu da waninsa qalu sai su ce numinu bima unzila alaina mun ba da gaskiya da abin da aka saukar mana ay taurat qala ta'ala wa yakfuruna bima wara'ahu alhali sun butulce ma abin da ya wanice shi aw ba'dahu min alqur'ani alqur'ani وهو الحق القرآن هو كسيان مصدقا ميغسكتا وحال ثانية مؤكدة لما معهم قابل كتابنا قل لهم كتيمس إن كنت كن كن أمن تيد التوراة كن أمن تيد الإنجيل كن بتجيم القرآن تبلي ما تقتلون أنبياء الله dan me kuka kashe annabawan Allah min qablu tan gaba in kuntum mu'minin in kuna da imani shin at-taura yayi horo a kashe annabi ko linjila yayi horo a kashe annabi alhali kun ce kun ba da gaskiya da su wa qad nuhitum an hane ku fiya a cikin katilin gaba da kisan su wal qidabu wannan magana ana yi ne lil mawjudi ga yahuda wanda aka samu fi zaman nabiyina a cikin ayan zamanin annabinmu bima fa'ala aba'uhum da abinda iyayensu suke aikatawa sai Allah yana magana da wannan Yahudawan kaman yana magana da iyayensu dalilin da ya kaliri lahum dan sun yarda da abinda iyayensu suka yi na banza Allah ce laqad ja'akum Musa bil bayyinati ai annabi Musa ya zo muku da hujjoji kal asa wal yadi wa falqil bahr ayoyi bayyanannu kaman sanda in dai ba ikon Allah ba ba mu'jiza irin ta annabi Musa ba a dauki sanda ana ganin ta sanda mai kaman gwafa a jefa ta ta zama babban maciji wajen girman jiki kaman karamin maciji wajen saurin tafiya sannan ta buɗe bakin nan wajen gwafa a shirya macizai na dabu mil uku farsayi cikin farsayi duk ya zama macizai yana motsi a ce sanda ya maciji ya haɗe ya koma bai yi kiba ba bai tashi ba wannan bai ce ku mu'jiza ba kun ce aka muku mujiza akwai mujizan da yafi wannan wa falkil bahari kuna tafi fir'auna ya biyo ku zai halaka ku ga baki daya Allah ya ce Musa idrib bi asakal hajar ka buki tekun nan ka buki tekun nan yana bugun tekun aka yi musu kofa goma sha biyu kowa ya shiga dangin wannan kare hadu da wannan suna ganin ruwa ya bude kuka shiga wannan mai je ku ba kuna ganin fir'auna da kuke tsoro fiye da Allah kuna cewa Musa ga yanan Musa ga yanan sai kai kuma Fir'aun da kallon kace ka gani ko ai kogin ma ta san girma na ga yanan ta boko dai zan shiga sai da suka shiga tsakiya alhali shi da wayansa bai so ya shiga ba yana jan dokin sa kare shiga sai Allah ya turo mala'ika da Jibrilu da ta matan doki godiya da dokin sa ya ji kanshin godiyan sa ya hankali sai ta sai aka bada teku Allah ya ce kuna gani na halakar da Fir'auna don ku Fir'auna na halakar da shi don ku ana ma ana fito da kowa bakin rogo ka ce a bako wani Allah kuma to shine wani bai hude yana son ya zagi musulmi yace wai musulmai ba su da mutunci yace me na rashin mutuncin mu yace annabin ku sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya ba a kai shi kabari ba ko ka fara rigima akan halibanci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya muhajirin da lansar suka tashi lansar su ne mutanen Madina muhajirin baki ne sai suka ce to tun da haka ne manzo Allah ya bar duniya dama garin mu ne sai mu zama mummunin shugabanni muhajirai suka ce a ayi annabi ya nuna Abubakar matukan da Abubakar da Umar da Usman to babu wanda zai shiga gaba to aka fara jayayya akan wannan har aka ce aje ayi shawara dan manzo Allah ya bar duniya litini talata ba alwaji ba zai larba saboda ana son a hada kan musulmi tukunna kar abu ya wazi to ana cikin magana sai sai na abubakar ya tashi mi a umar ya tashi ya miƙa ma sai na abubakar hannu ya ce na yi maka mu baya sai kuma kowa ya tabi kowa ya tabi to yana ce yana so ya zargi musulmi ai ga irin ta nan annabin kuma ba abin da shi an ba ni ga ce ayya bawan Allah ai namu da sauki ku da aka tsirar da ku daga sharrin fir'auna kuna cikin wahala an kakkashe ku an kashe ƴaƴanku an kore ku kafan ku bai bushe daga ruwa ba ku ce a canza muku Allah ba ku dan bujimi to ai mu ba Allah muke muna nan akan gaskiyar mu muna nan a tauhidi muna rigima ne akan yaya za a daidaita musulunci sai kashe bakin sa to ana Allah subhanahu wataala yake to kun gani mu yahuda wannan sun yarda da abin da iyayen suka aikata to tun da suka yarda da abin da iyayen suka aikata to sai Allah yana ta magana da ku ne kakare ku kuka yi kaza ku kuka yi kaza wala ka ja'akum musa bil bayyinati to mata da wani jami'in badihi kuka riki dan bijimi bayan sa min badi zahabihi ila al-miqat وأنتم ظالمون كنا الظالمين باتخاذه لكربانسا
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأطينا وأشربوا في قلوبهم الحجر بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ولن كان لكم الدار الآخرة عند الله هذا من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وإذا أخذنا ميثاقكم يعني مكة كرجال كولنكم كرجال كولنكم على العمل بما في التوراة akan aiki da abin da ake cikin attaura kamar yadda muka faɗa annabi Musa ya dauki bani Isra'ila nan bayan halakar da Fir'auna su je su yanki hanari Allah zai ba su littafi da aka je karban littafin kenan Allah ce ga alƙawari ku yi aiki da abin da yake cikin attaura suka ce to mu ba sai mun ga Allah Allah ce ko dai ku karba ko dutse ya faɗo kanku shine Allah ce wa qad rafa'na fawqakum tur mun daga dutsen tsuri sina a kan kuhi namta na atun min qabuliha da kuka ki karba li yasqud alaykum din ya fado muku wa qulna muka ce khudu ma atainakum bi quwwa ku karbi abin da muka ba ku da gaskiya wacce hadin da kokari wasma'u ku ji ma tumaruna bi abin da aka hore ku da shi sama a kabulin irin jin karba wa qalu suka ce sami'na wa asaina mun ji mun ki mun ji mun ki mun ji magananka amma mun saba mu horonka shine ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya zo Hudaybiya lokacin da ya mafarki cewa ya yi mafarkin ya shiga Makka ya yi dawati sahabbai suka ce to ai mafarkin ka gaskiya ne a Madina kenan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma Madina ana shekara wajen na shida ko na bakwai sai manzala ya ce to mu tashi mu je mu umra da aka zo Hudaybiya manzala sallallahu alaihi zai shiga Makka yake wa zai je cikin ku a cikin sahabbai ya gaya ma mutanen Makka ba na zo fada bane na zo umra ne in koma in an ce Abubakar ya ce in ya Rasulullah in je ba za a kwace lafiya ba Umaru ya ce kai ma kenan balle ni ni mai rikici Ali ba a'a aka ce ya Rasulullah in dai kana son wanda zai je ne fito lafiya to a tura Usman. Shi ka san Allah yawa annabi mutane iri-iri, in ƙarfin imani ne abubakar. Idan ku a yi gaskiya ko da tsiya Umaru, idan ku a zauna a fahimci juna Usmanu, idan a yi magana da ilimi ne a wayar da kan mutane a yaƙi Aliyu. Haka Allah yawa annabi. in imani ne da wato imanin da kan shi da dukiyan shi da komai nashi to ba mai cimma abubakar idan ku ai gaskiya ne kowaye kowaye ya taba annabi taken shi ba ne kashe shi kawai shi ko usmanu na sa'a ba haka abin yake ba ku zauna mu fahimci juna mu fahimci juna haka abin yake hankali ake yi kaza kaza to duk shugaba ana so ya samu irin wani akwai yadda ba a daukan sauri in kana shugaba dole ka samu mahaukaci ka aje kusa da kai wancan nashi ba na hauka bane kai ba an kana shugaba dole ai ba ai ai suma ne na ubangiji ko ai jalala fuska suma ne na ubangiji dole ka in ya dan san maka to ka samu irin wannan to kai ba shugaban yan kaga zai baka dan kawo da kai haka sai an kai mari kace kai ko haka ake yi shine John Juan dan Gabado yana ce al-mulku bi sayfi la bi taswifi al-mulku bi sayfi la ba a mulki da sannu sannu sai da takobi to sai na Umar shi aka shiga suka ce Rasulullah wanda zai shiga Makka yi wa fito lafiya Usman ne mai zaman lafiya da kowa ne a tura shi shi kan zai fito lafiya Usman ne ya shiga sai shiga a Usman ne Usman duk makiyan nan aka taru sanda zuwa sanda zuwa to annabi ne ya aiko ni ga abin da yake ta ga abin da yake ta kaza kaza ta ce a Usmanu gaskiya za je mu je mu same shi a su to amma kai tun da ka zo ka yi dawafi a kawai ya ce ni annabi na waje bai shigo ya yi dawafi ba Usman ya yi wallahi ba ruwana da ka'aba in dai annabi bai zo ba to ana can ne sai aka ba da labari shaidan ya ba da labari cewa an kashe Usman an kashe zina Usman sai manzo Allah ce an kashe zina Usman ya ce to in ko an kashe sayyidina Usman ba mu zo yaki ba yaki ko ya tashi sahabbai suka ce mun yadda to nan ne suka kawo magana wanda ya saba wannan suka ce ya rasulullahi mu abin da zamu ce maka yau ba irin na yahudawa bane sami'ina wa dana ba sami'ina wa sai na ba mu abin da zamu ce maka ba zamu yi irin mu yahudawa ba sami'ina wa dana mun ji maganan ka min buhuran ka ba irin yahudawa suka ce musu sami'ina wa sai na ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake yabon sahabbai da irin wannan to su waɗannan suka ce ma kai mun ji amma fa yadda ba Allah ce wa shurbu fi qulubihim al-ijla su ba ba su suka yi bautan dan mijimin ba su aka sa suka kashe masu dan bautan dan mijimin amma da yake wannan son dan mijimin ya gaurayi zuciyarsu suka ce mu insha kai gaskiya mu wa ushrubu fi qulubihim al-ijla an gaurayi zuciyarsu da son dan mijimin kama ya khalifu sharabu kaman yadda idan mutum ya sha ruwa mai sanyi zai shiga duk gabobin su Allah ya ce kafirci ya riga ya shiga zuciyarsu duk wurin da kafirci su kullahu ku ce ka ce musu fi sama ya amurkum bihi imanukum yayi muni abinda imanin ku yake koran horon ku da shi bi taurat ibadatul ijli ibadan dan bijimi in kuntum tu'minuna in kuntum zama masu da gaskiya bi har ita kama za amtum kamar yadda kuka riya المعنى مغنى معنى مغنى دي لسوا من مؤمنين كودي ومؤمنين بني لأن الإيمان لا يأمر بعبادة الإنجيل إيماني بي هورو أبوتا وأن بجميع الله يكي هورو أبوتا موا والمراد أبن نبي أباهم أي فكذلك أنتم هكا ننقول لسوا من مؤمنين كوبا مؤمنين بني لا تورا دمي وقد كذبتم محمدا كن قرية النبي محمد والإيمان بها إيماني دا التوراة ولا يأمركم بي هورونكم بتكذيبه لقرية النبي wallahu ka gaya masu ya rasulullah suna maka bayani cewa ai gidan lahira nasu ne Allah ya ce to in gidan lahira naku ne gashi saurara kana fi daru lahiratu halisatan inda Allah idan gidan lahiran aljanna da kuke cewa ko za ku shiga aljanna kamar da ji an tambayi wani mai bada fatawa wai shin shin kirza zai shiga aljanna yace ba dole ba mutum da gidan ubai to abin da kuke cewa kenan Allah ce to wai in gidan lahiran nan naku ne wajen Allah khalisatan khassatan a kebance min dunin nasu banda sauran mutane kamar za amsa kuka riya to fata manno na mota an taba zuwa lahira a jiya aljanna da kafa ba yadda sai ka mutu sai ka shiga kabari ko kuma kun san haka to idan dai har aljanna naku ne me kai ku wahala a duniya kuna noma kuna shan wuya fata manno wani mota mana ku yi burin mutuwa wanda ya san zai je aljanna ne kai a mutu yanzu wahalar da nake sha ma ya isa in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya ta allaka bi tamannihi ashabbani ala anna al-awwal qaidun fi thani ai in sadaqtum in kun yi gaskiya fi da amikun a cikin riyawan ku anna halakun cewa gidan aljanna naku ne to in ko naku ne wa man kana lahu wanda yake da aljanna ko yusru ha zai zabi aljanna akan duniya ko doyin duniya ya ishe ka fitinan ya ishe ka zagin mutanen ya ishe ka in kana da shiga shiga matsala in baka da shiga shiga matsala duniya kenan wal mautu ilaiha misalin da mutum zuwa aljanna na al mautu mutuwa to fa tamannau ku yi burin mutuwan Allah ya ce bari in ga maka ya rasulullah wallan ya tamannau rahu abada ba su burin mutuwa har abada me yasa bi ma kadama taydihim saboda abinda hannunsa ya gabatar min kubrin da kafircin su النبي دع النبي المستزم ملزم تاوالي كذبين كقريان والله عليم ألا مثني نبي الظالمين دع الظالمين الكافرين كافرين فيجازيه مصدقيا ولا الجنة ولتجدنهم حرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما, وما هو بمزاجه من العذاب أن يعمر والله بشير بما يعملون
na wala tijinannahu Allah ya cigaba da gaya wa annabi da sannu zaka same su ya rasulullah ahrasan nas sun fi kowa kwaɗayi ala hayatin bisa rayuwa min alladhina ashraku sun fi ma mushrikai kwaɗayin rayuwa almunkirina masu musun tashin kiyama li ilmin sanin su bi annam yasirahum makoman su dai annaru tani dole mushriki na kuma bayan mushrikai li inkarihim lahu su su muna musun cewa in an mutu ma za a tashi so ba su yadda ba yawaddu ahaduhum ayan su yana guri law yu'ammaru alf sanatin da za a raya shi a duniya shekara dubu law masdariyatu bi ma'ana an wa hiya bi salatiha fi tawil masdari maf'ul yawaddu wa ma huwa bi muzazihi an yu'ammara a raya shi din nan ba zai wato ba zai nisanta shi gabarin wutan ba min al'azabi daga azaba ai fa'il bin hadhihi ai ta'miruhu wallahu basirun Allah mai gani ne bima ta'malu da ma ma ya'malun da abin da suke aikatawa wato wannan Allah subhanahu ta'ala yana gaya ma kafirai cewa matukan mutum zai je wajen Allah da shirka to ba zai shiga aljanna ba su za su je shirka ne ba za su shiga aljanna ba to anan aka yi samu wani kissa akwai wani mutum ana ce mashi dihiyatul kalbi sahabin manzon Allah ne kamin ya zama musulmi annabi yana ta kwaɗayin ya zama musulmi saboda shi basarake ne yana da mutum ɗai-ɗai-ɗai wajen mutum ɗari bakwai a ƙarƙashinsa manzon Allah kullum yana ce Allah ka azurta da shetul kalbi ya musulunta Allah ka bashi dama ya musulunta rannan annabi yana zaune sai Allah ya masa wahayi bayan isha cewa ya rasulullah kana sanar da kai ga dihiyatul kalbi nan zuwa zai musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ina sanar da ku dihiyatul kalbi yanzu nan zai zo musulmi zai shigo wurin nan musulmi su sahabban akwai wanda suke gaba ne sai haka bai musu daɗi ba sai fuskan su yi canza ba dama kuma kai magana akan gama annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan ko sai ga dihiyatul kalbi ya shigo diyatul kalbi ya shigo sai annabi ya mai karamci annabi sai cire mayafinsa sai shimfiɗa masa yace diyatul kalbi zo nan ka zauna sai zauna gaban annabi sai kuka yake ce o wannan mutum da abin da kai mishi da abin da ya maka ma da abin da kai in ka zo sai kunya taka ce ya sallah ni kake girmamawa haka yace ni kake girmamawa sai kai na gode ya sallah kai wai mai ma musulunci ne sai ce musulunci ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya bari la ilaha illa kai kaza kai kaza sai musulunci bai bar kuka ba annabi ce me kake ma kuka ko ba Allah ya zuta ka da musulunci kike ya rasulullah dole in kuka me ba do yake nayi abin nayi abu mara kyau nayi abu mara kyau ka san ni shugaba ne mu kuma al'adar mu na banza na jahiliya na larabawa idan shugaba ya auri iya mace shi ba zai yadda har ta girma a aure ta ba wai kar wani kato ya kwanta da ita ya hau kan yar sarki sai mu kashe to ya rasulullah na kashe saba'in na kashe saba'in a cikin ƴaƴana yanzu abin da nake so ya rasulullah ka tambayi Allah me zan yi in kashe kaina shine za ka karbe ni ko ko a'a in fita cikin dukiya na ko in yi kaza in yi kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka haddasa bai auren sai Allah ya ce a gaya wa manzon Allah ya gaya masa la ilaha illa guda ɗayan nan da ya yi an gafarta masa zunubin shekara sittin na kafirci an gafarta masa kisan da ya yi din nan na mutum saba'in saboda la ilaha illallah wannan jama'a la ilaha illallah daya ta kankare ma mutum kafircin shekara saba'in da laifin shekara saba'in wani ya faɗa da yawa ka ce wai da mutane a yi tunani a wannan magana guda ɗaya ne tak guda ɗaya tak wannan ya yawaita ka ce wai shi ba musulmi ba ne kafiri ne shi kuma annabi annabi rahama ne kullum yana so ya jawo al'ummarsa kai kansu shiga wuta kai kuma kana tura su in an je lahira ba annabi zai ce ummati ummati ummati ummati kana tsammanin yana magana akan wanda ya sana su aljanna ne ai masu laifin yake magana da su annabi ya ce a cikin ramalanan nan kowane rana Allah yana yanta mutum dubu saba'in mutum dubu saba'in ɗin na masu laifi ne ba ba kubutattun ba a ranar azumi na ƙarshe zai ninka tun abin da ya farko na har zuwa ƙarshe ce ya yanta su amma a cikin azumin da baki akan da azumi a bakin ka ce mai la ilaha illallah dan wuta me la ilaha illa mushriki ya zaka ga wa annabi ranar kiyama Samun yadda za a yi a ce, saɓanin fahimta ya fitar da mutum musulunci. Idan wani mutum ya ce la ilaha illallah abu biyu ke fitar da shi musulunci. Ko da in ya ce ya fasa a cire kanshi. Ko ya haƙura ya mutu a haka. Amma yana ce ya fasa za a ce kan ya yi ƙasa. saboda ya yi da kashe shi za a yi za a dan bashi lokaci ne a ce ko dai ka dawo ko a kashe ka ko in kuma ya bada ra'ayi Allah ko munafiki ne ya shiga katanganta ya shiga katangar la ilaha illa ilaha illa husni man da ala hisni amina min azabi munafikan da suka zauna a zamanin annabi ai yan wuta ne annabi kuma ya sani Allah kuma ya gaya masa amma katangansu la ilaha illa Allah ga dan wuta amma la ilaha illallah ta tsare ai mashi azaba a duniya sai ya je lahira Allah zai kama shi saboda shi sa ake ce musulmai a duniya yan ta'adda ko wai mutum ya fito da abin shi wai in baka yadda ba dole ne ka yadda wai dole ne ka bai da fahimtar sa in baka yadda da fahimtar sa ba kai ba musulmi bane to ai wannan ta'addanci kenan ba wannan ta'addan da ya wuce dole ka tsare min je da fahimta na in ka kawo mishi aya dubu awa wannan ba gaskiya na ba Allah tsare mu wannan ayar za ka wasu insan wasu ala inna musulmi na'am wasu ala su ibnu suriya wani mutum da ake ce abdullahi ibn suriya ya tambayi annabi ko an sayyidina umar amman yati bil wahyi min al malaikati wa yake zuwa da wahayi daga mala'iku فقال سيتي دشي جبريل ني فقال سيتي هو عدونا جبريل مكيم ني ياتي بالعذاب يكن زو العذاب ولو كان ميكائيل ميكائيل ني لآمنا به دا من إيماني دشي لأنه دون شي ياتي بالخشم ينا زوا دا قوشي وسلم دا زمان لافيا فنزل في آية سوكا
ولما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا المنافقون kullum ka ce masa man kana aduwan li jibril duk wanda ya zama maki jibril bal ya mutu gaizan Allah ya ce ya mutu da kuɗi فإنه شي جبريل لن نزله شي سوكة القرآن على قلبك إذ ينك بإذن بأمر الله دقرون الله القرآن إنما مصدقا ميقلك تاوالي ما بين يديك أبنك قبنسا قبله من الكتب وهدى شريان من الضلالة دقبتا وبشرى مبشارة بالجنة كالجنة للمؤمنين كمؤمنين شيمي ونن تنبيا شيني أكي تيمشي عبد الله بن سوريا ya taba hawa dabban sai zo wajen manzon Allah shugaban mutanensa ne a Yahudawa ya zo wajen annabi ce ya Rasulullah zan tambaye ka tambayoyi idan ka amsa mini zan ba da gaskiya da kai ya ce farko na tambaya Rasulullah ya kake bacci ya baccin kai ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai idanuna na bacci amma zuciya na baya bacci idona yana bacci amma zuciya na baya bacci sai ce kai gaskiya haka muka karanta a taura sai ce manzo Allah tambaya ta biyu me yasa da in an haife shi wani lokaci yayi kama da ubansa ko yayi kama ɗaya daga cikin ƴan uwan ubansa wani lokaci kuma yayi kama da uwayensa ko kawunnansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abin da yake faruwa shi namiji yana da maniyin matar tana da maniyin su biyu ake haɗawa da maniyin da da maniyin uban a shigar da shi a mahaifa. To ta inda ake samun kama, wanda maniyansa ya hau na juna, in na matan ya hau na mijin sai kama da gidansu. Idan ko na namijin ne ya riga na matan ya hau kan nata sai ɗan ya yi kama da gidan uban. Sai ce, eh, kayi gaskiya, kayi gaskiya, haka mun gani a tauna. ya ce to ka bani labari shi Isra'il ma'ana Yaqub ya haramta ma kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kansa naman raƙumi da nononta abin da ya faru ya yi rashin lafiya ne rashin lafiya mai tsanani sai ya roƙa wajen Allah in Allah ya warkar da shi daga wannan ciwo zai bar abincin da ya fi so a rayuwarsa abincin da ya fi so a rayuwarsa kuma shine nonon raƙumi abin da ya fi naman raƙumi abin da ya fi Idan ‘yan aljanna sun je aljanna menene farkon abin da za su fara ci? Me za a yi mana liyafa aljanna farkon zuwa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zuciyan kifi za su fara ci. Sai ce kai gaskiya. To yanzu saura tambaya daya. Kada ya rage. Wace ga maka wahayi? Daga mala'iku sai ce Jibrilu ya ce ka ba ta magana duka. ka bata magana ai jibril makiyin mu ne da mika'il ne zai ba da gaskiya jibril da yake kawo masifa shi ko mika'il yakan zo da arziki ne shi ko wancan tsanani da rushe gidaje da meye sai sai na umar ya ce to mene dangantakan jibrilu ga Allah sai ce masa jibrilu shi yana ci umaru na wajen ya ce to yaya umaru yake da Allah sai ce jibrilu yana ta hannun daman Allah ne Mika'ila yana haifin Allah ne, sai ce, to shi kenan an gama. wanda ya ƙi na hannun hagu na hannun dama ya ce yana son na hannun hagu kaga dan hannun hagu ne to shine Allah subhanahu wataala ya ce au to ai ba jibrilun kake ki ba ni ubangijin jibrilu kake ki man kana aduwan li jibrila to fa idan man kana aduwan jibril fa innahu nazzala wa laka bi idhnillah bi idhnillah musaddiqan lima bayna hudaw wa rahmatan wa hudan rusul to man kana aduwan lillahi sai Allah bai ce makiyan jibril ba sai ya kawo kanshi tukunna man kana aduwan lillahi duk wanda yake kin Allah wa malaikatihi da malaikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah sannan yace wa jibrila bi kasril jimi jibrila wa fadiya ko jibrila bila hamzin وبه بياء كو جبرائيل وميكائيل ده ميكائيل أذب على الملائكة على من أذب خاص على الآن ده الله يتي وملائكته جبريل يا شيخ ميكائيل يا شيخ sai aka sake fito da sunansu a sarari aka ce wa jibrila wa mika'ila ana ce mishi adbul khasi alal ali sai a fito da abin da yafi muhimmanci bayan an sa shi a cikin taro gaba daya kamar yadda Allah yake cewa habibu ala salawati wa salatu wassalam ku kiyaye salloli gaba daya sai ce da sallar tsakiya to ai sallolin nan salawat sallar tsakiyar na ciki amma don a nuna maka muhimmancinta sai aka ce wa salatu wassalam wa qulu lillahi qanitina to nan da aka ce man kana addu'a lillahi wa malaikatihi jibril ya shiga mika'ila ya shiga sai Allah ya sake fitar da su wa jibril wa mika'ila to Allah yana gaya musu ba su suke gaba da shi ba inna Allah aduwwu lil kafirin Allah makiyin kafire ne an ahu mawqi'alahum bayanan bayani li halin ga halinsu walqad anzalna ilayka haqiqa mun saukar gare ka ya muhammad ayatin bayyinatin ayoyi wadihatin bayyanannu halin raddin mayarwa da kawai ibn suriya lin nabi ga annabi ma ji ita na bi shay'in baka zo mana da komai ba shi kuma an ce ya faru ne lokacin da manzo Allah ya yi ta magana da shi ta magana da shi sai ce ai ba wani baka zo mana ma da komai ba sai Allah ya ce a ya wa ma yakburu ba ba mai kafirce da abin da ka zo da shi illal fasiqun sai na fasikai akafaru biha sun sa kafirce da ita wa kullama ahadu Allah kowane ya suka yi alkawari da Allah ahadan alal imani bisa ban gaskiya da annabi in haraja in ya fita amma sun yi alkawari da Allah a taura da linjila idan annabi Muhammad ya zo lalle ne za su ba da gaskiya da shi kaga sun waro da alkawarin da annabi ya zo ba su yi maganar Allah ba awon nabiya ko suka yi alkawari da annabi an la yu'awinu alayhi al-mushrikeen ba za su taimaki mushrikai a kansa ba na bazahu fariqun minhum wasu yanki daga cikin suka jefar da wannan alkawari na qalhi da warware shi ya jawabu kullama wa huwa mahall al-istibham inkari ai bai kamata a ce sun warware alkawari ba bal lil intiqal aktharuhum yawancin su la yu'minun ba su ba da gaskiya alhamdulillah alhamdulillah
waɗanda ya kuwa mutum wajen sun wanda lafi ya faru cikin hukun da mummuna shi ne ke sun Allah ma da wasu ke sama da Allah wannan bai dace ga musulmi ba mutum bai zama wa musulmi sai ya so ma dan uwansa musulmi abin da yake so ma kansa manzo Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi cikakken musulmi wanda musulmi dan uwansa ya kukuta daga sharrin halcansa da hannunsa to kar ka yi farin ciki da wani mummunan abu da ya samu dan uwanka musulmi ko na asara ko na masiba Allah baya son irin wannan ka sani ka bar duniyar ne in Allah jefa maka irin wannan bala'in mana saboda haka ba daidai bane kowane musulmi ya ji dan uwansa musulmi ya samu wani abu wani abu ya same shi to manzo Allah ya ce ku zamo kalbuniyani almuslimu bil muslimi kalbuniyani yashuddu ba'dhum ba'dhan yace almuslimu bil muslimi kal'ulwi idza ishtaka ulun ta da asairu jasad bil humma wal anam wato kazan jiki ba abin da fi shi zumunci idan yazan kana ciwo duk jiki zai karbi zazzabi idan dan yazan kana ciwo duk jiki zai zazzabi idon kana ciwo duk sai zafi Allah ya ce musulmi bai zamuwa musulmi sai an zama haka in ka ji an kashe musulmi to kaman kai aka kashe in ka ji an mari dan uwanka musulmi ka zamo mai bacin rai kaman yanda ranka zai ɓaci in kai aka yi mawa kamar yadda ka san jiki din nan kowane gaba in ya ji dan uwansa na ciwo to sai ya kama ciwo shi ma saboda haka musulmi yake in ba haka ba ba aikin musulunci ba aikin kafirci da ake a kan makalla wannan yana tambaya wani mutum ya iya yin fitar da zakka kudin da kawai ya iya siyan kayan abinci ya raba mutane su wanda zaka ba ba su iya sayan abincin ba ne ai tun da zakka ne kana son sa- kirari biyu kenan ko ai ya ba mu abin azumi a'a ba su kuɗin su je su sai wani ba abincin yake so ba wani ana bin shi bashi wani yana fama da wani abu saboda haka ba haka aka ce ba a shari'a ɗauki kuɗin zakan ka miƙa musu in na hatsi ne ka yi na hatsin ka ba su amma kuɗin zakan miƙa musu in za ka yi wani alkhairi ka sai hatsin ka bayar kuma wani zabin shi daban akan makalla wannan yana tambaya ne wani ne hukuncin mutumin da ya saki matansa da aka tambaye shi ke ce wai yi mata saki ne ma'ana
eh ma'anan kenan mana ta tabbata idan ya ce ya sake da aka ce me yake nufi ya ce ma'ana ma'ana ta su kuma nan ai ta su kuma eh eh to za a dauki saki ɗayan amma ma'ana ma'ana ta saku to sai ya bayani yace ɗaya to shikenan an je ɗaya ne yana da hanya ya je ya gyara biyu zai iya ya gama shikenan wasana a ba wani mana ai wa ai salasun jadduhun na jaddun wa hazruhun na hazruh manzo Allah abu yake abu uku gaskiyan su gaskiya ne wasan su ma gaskiya ne at-talaq wal itab wal nikah shika ko da wasa kace ka saki matan ka wallahi ka so Allah da ma kace kana wasa ne Allah bai san wasa ba anan ba a wasa da Allah yawwa da yake uku nan ko da cikin dariya ne ta so ko haka nan in kace ka yan dabawanka ya so ya yanzu in ka ce wani ba ni yarka yace na baka ce na karba wallahi kana ka sha ka ja rigima ka riga ka bai saura maganar sadaki shine annabi yace in kai da gaske ne da gaske ne in kai da wasa ne ma da gaske ne
akan makalla wai wannan tana tambaya ne wai bayan ta gama jini na al'ada to ya ɗauke mata ta gama sai kamar wurin karfe hudu na la'asar sai ta ga wani bakin abu ya fito ta farfinta amma ba jinin al'adar bane to wai ya matsayin azumi in dai har ta san ba jinin al'ada bane sai ta ci gaba da azuminta azuminta lafiya lau in dai tunda ta iya ganewa wannan jini ba na al'ada bane jinin al'ada ne kawai yake hana azumi amma jini na wani lalura bai hana azumi saboda haka tunda ta gane ba shi bane ta iya mayyazewa azuminta lafiya lau akan makalla wai me wanda ya shigo ya shigo cikin itikadi wai ya ce yi wani fitar da fitar da lakanin da kai ai zakan bi ta kai baka da iyali a gida kana da iyali sai ka bada umarni cewa a fitar da zakan bi ta kai a kai idan kuma ba a kai din ba ai za ka koma daga idi kana dawowa daga idi sai ka auna ka bada akan matsalar wannan wani suna tambaya da wani yau sun su mutum da za ka ana da wani cikin masallaci da suna kaki ko ya wani suna tauba sun da wani sun da kyar masallaci.
masallaci wuri ne na tsafta ba a zubda kaki a masallaci ba a yin bajina a masallaci shi sa mutanen da sukan samu kurtu su ajiye a sa kuntu a ciki kaga dan haka ake yi a masallatai saboda akwai tsofaffi masu yin kaki din sai a ajiye sai a karkada da na san ana yin haka a masallatai yanzu an ci gaba kafin ne a wurin to in za ka je masallacin ka je da toilet paper don ka tofa a ciki ka sa aljihu majina da kaki ba na jasa ba ne don ka yi sallah da shi a jikinka bai baci ba to da ka in ka je da toilet paper ka koko a hankici lokacin da ka tofa sai ka sa aljihu in ka zo waje sai a wanke amma ba a tofa kaki a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tofa kaki a kibran masallaci zunubi ne laifi ne a a- wato abin nan tubanta mutum ya kankare in ya gani a masallaci ne
akan matsalar wannan ya ce wani yau yana tambaya ne ke neman mafita wai tun da shi ya riga ya balaga bai damu da sallah ta azumi ba a zuwa wani na har ya kai tsawon shekara ashirin da ɗaya to daga baya sai da dama ya zo masa to da dama da ya zo masa sai yake tunanin ta yaya ne zai yi da wannan azumi da sallolin da bai taɓa yake kiyaye komai ba da bai yi ba to ai kaman mutumin da ma bai karbi musuluncin ba ne tuntuni tunda ko dai balaga ma bai san abin da ake ce musulunci ba sai ya tuba ya dawo ya yi wankan musulunci ya shiga cikin musulunci in dan musulmi ne sai ya tunanin shekara nawa ban yi sallan ba sai ta yi a hankali har iyakan shekarunsa gwargwado malamai sun ce idan mutum yana da adadin salloli a kansa bai san iyakansu ba to ya ta sallan har ya shiga cikin zuciyarsa kai yanzu dai ina zaton dai abin da yake kai na nabiya akan makalla wannan yana tambaya da abu wai wurin ɗora hannun da ba a cikin ko ba a cikin ba a'a ba ba in cikin ka ya koshi ka tare shi bane a kirji manzon Allah ya dora hannunsa a kirji ne ba akan ciki ba yana sawa a kirji ne kuma hannun dama akan hannun hagu haka a amma ana son wannan ya zama su bayyana akan haka ya zama su shi ne haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa muni musalli ba ka tare shi ne shi ne ya zama ka tare da ya ce a girke ne haka ala kwatar ala kwatar a kai girke ne haka Bakar wakalla kuma wani Allah wani roƙon da ayin da dan babu da yana cikin halin da ya bari da sai an kai da sauran masu yi wani ayin da kuma da ke yi.
فاتحة مع صلاة الفاتح صلى الله